الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه روح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wanda masallaci mai tarin albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin goma sha uku ko ga watan ramadan shekara ta 1447 hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da biyu ga watan uku shekara ta 2000 ashirin da shida miladiya ina rukun Allah subhanahu wa ta'ala datar da mu ya ba mu ikon fadar daidai abin inda muka dace Allah ya ba mu isaka mana gaba da'i da kuma muka yi fuskure Allah ya gafarta mana gaba daya kuma cikin tafsiri kuma ina iya faruwa akwai tuntubin harshe in sha ka faɗi wani abu ka san maka faɗe shi ba duk yana faruwa zan iya tunawa jiya wajen wa ahlaka a fassara ta farko nace mutananka sai fassara ta biyu ne nace iyalanka an fahimta irin wannan aji sai ayi tambihi irin wannan idan an ji sai ayi tambihi Allah ya samu dace amin a jiya mun kai karshen aya ta 41 ko yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 42 fadin Allah wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal kafin nan wajen kwana biyu mun yi tambihi akan hatsarin kwayoyi to sai wani ya tambaya to ina kitu da zato tsakaninsa da Allah ya tambaya shin ya halatta mutum ya sai da kwayoyi da wiwi ina kitu da zato tsakaninsa da Allah ne ya tambaya tunda an yi magana akan hatsarin shan kwaya to inda ba a sayarwa shi mai sha ina zai samu ya sha saboda haka sayarwa duk abin da yake da alaka da promoting din kwaya taimakawa wajen yada kwayoyi samunsa cikin sauki ba da kwayoyin kyauta a kuma idan aka kama su a sake su masu da kwayoyi duk dai abin da zai taimaka wajen yaduwar kwayoyi haramun ne wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan wa qali akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin khamrun duk abin da zai sa maye giya ce kuma wato kullu muskirin haram kuma duk abin da zai sa maye a haramun ne kuma ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram abinda yake idan ka sha da yawa zai sa ka maye to kadan da baya sa maye shi ma haramun ne dai wani ce ai ina shan kwaya ɗaya biyu kawai amma bana baya sa ni maye ban ka sha goma zai sa ka maye ko to biyu da ba za su sa ka maye ba shi su ma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci giya kuma sai ya la'anci wajen mutane guda takwas mai sayarwa da mai saya akwai a ciki mai yin giya din wanda yake dokon giya da wanda za a kai masa wajen mutane daban-daban har guda takwas manzan Allah ya la'ance su manzan Allah ce Allah ya la'ance su ce la'an Allahul khamra wa shari'a hada su zuwa ƙarshen hadisi Allah ya tsine musu Allah ya la'ance su saboda haka shan sai da ƙwayoyi da huri da sauransu haramun wadda kudin da mutum samu ta wannan hanyar haramun dukiya ce ta haram ta haramun ne mutum ya yi wannan sana'a to amma kuma sai kullum yawa suke a gari an masar da su da gurarensu da gidajensu a kama su a sake su a kama su a sake su saboda najeriya wata irin ƙasa ce to allah subhanahu ta'ala ya tsare matasanmu daga sharrin shan kwaya da kuma daga sharrin makiya da kuma sharrin waɗanda suke yada kwayoyi a cikin al'umma wahiyar ta jire bihim nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
na'am Allah ta'ala yake cewa wahiya tajri bihim jirgin ruwan yana gudu da su yana tafiya da su fi maujin a cikin raquman ruwa kal jibali su raquman kaman duwatsu wanada nuhun ibnahu wanada nuhun ibnahu annabi nuhu ya kira dansa wa kana fi ma'zilin alhali ya kasance ya ware kansa ya koma gefe guda ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana ka zo ka hau tare da mu wala ta kun ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafirai wannan kira na karshe-karshe na annabi nuhu yake waɗansa jiya Allah ya faɗa mana wakalar ka gufi ya bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim bayan gama shirin komai ya tabbata yanzu za a saukar da ruwa ƙasa za ta bubugo da ruwa za a hallakar da mutanen annabi nu to sai annabi nu ya ce ku hau cikin jirgi to jirgin kuma zai tafi da sunan Allah zai zai tsaya da sunan Allah to suka fara suka hau suka fara tafiya ruwan sama ya gama sauka ruwan ƙasa ya gama bugowa wahiya tajri bihim wato jirgin ruwan وهي تجري وانا انا معنى الضمير نقوم غا سفينه وهي تجري بهم تنا تفيا دسو ko kuma tana gudu da su zahirin aya me tajri bihim tana gudu da su duk zai yi idan mutum yana gudu yanzu kuma yana tafiya duk yana yiwa amma a wani yanayi jirgin yana tafiya yace fi maujin a cikin rakuman ruwa mawuj jam'u mawja maujatun raƙumin ruwa maujun raƙumin ruwa tunda akwai kalmomin da ana bambanta tsakanin mufradi da jami'i da takuri da jajun da jajatun battun battatun asa takuri ɗaya ake nufi in kuma aka shafe takurin jam'i ake nufi nan fi maujin a cikin raƙumin ruwa an san raƙumin ruwa ku da kanuri ya kita kaza je ku to ai shi kansa wato raƙun ruwa da mataki-mataki ne idan wato wani an fi samu ne a manya-manyan tekuna manya-manyan koguna za ga ruwan yana tashi kamar ruwan yana fada da juna yana tashi wani sa'in hakan yana faruwa idan aka samu tsananin iska to ruwan yana tashi sama shi ne raƙun ruwa ya yi sama ya sauka ya yi sama ya sauka to idan mutane suna tafiya cikin jirgin ruwa wannan yana daga cikin hadarruka na tafiya cikin ruwa tafiya cikin ruwa manya-manyan tekuna wato akwai hatsarruka da yawa manya-manyan kifaye suna fitowa za su zama ta barazana ga masu tafiya musamman idan jirgin ruwan baya da girma sannan kuma akwai yiwuwar shi kansa jirgin ya nutse akwai yiwuwar rakumin ruwa ya tashi to idan ba a yi sa'a ba idan rakumin ruwa ya tashi sama sanda kuma ruwan ya zo ya zube ya zube a cikin jirgin kaga halaka za a yi to shasa masu tafiya cikin jirgin ruwa duk sun da raƙumin ruwa sun ga raƙumin ruwa hankalinsu yana tashi hankalinsu yana tashi musamman irin jirage na da kona yanzu ma musamman a manya-manyan tekuna to sha sa Allah ta'ala ya babu labari dangane da kafirai zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna yi wa Allah shirka amma idan sun shiga jirgin ruwa suna tafiya a cikin jirgin ruwa sai su koma mai وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين so kuma suna roƙon Allah shi kadai suna masu tsarkake Allah ba sa hada shi da abokin tarayya ba sa masa shirka saboda me saboda sun ga hatsari ne amma idan kuma sun koma tudu sai me su koma suna shirka to Allah ta'ala yana bada labari wa idza ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu din idan raquma ruwa waɗanda suke wata girmansu kamar duwatsu idan suka lullube su suka kewaye su sai su koma suna rukun Allah shi kadai to anan Allah ta'ala ki ba mu labarin irin wata girman ruwan wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali kamar duwatsu mana wajen girma da kuma tsayi wajen girma da tsayi duk wanda ya ga duwatsu kuma aka kwatanta masa irin ruwa raƙun ruwa yadda zai tashi sama da kuma ga fadi ga girma za ka fahimci abin yana da wahala yana da girma to duwatsun na matsayi-matsayi ne akwai dutsen da yake tsayinsa zai kai zira'i dubu ɗaya akwai wanda yana kai zira'i har dubu takwas ana fahimta to bisa ga zahiri a nan allah ta'ala yana kwatantawa ne da duwatsu manya-manya ba ƙananan duwatsu ake nufi ba mana kaljibali kamar duwatsu manya-manya domin gurin guri ne na nuna wato girman ruwan da kuma irin yadda Allah ta'ala ya nuna ayarsa da mu'ujizarsa duk da haka ma jirgin yana tafiya cikin nutsuwa a tsanake da kwanciyar hankali wadda ya tajiri bihim في الجبال بموج كالجبال ونادى نوح ونادى نوح ابنه sai annabi nuhu ya kira ɗansa a lokacin a wani halin a wani hali yake yana cikin hali wa kana fi ma'azilin ya ya koma gefe guda ya tsaya ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana ka hau tare da mu zahirin ayar ba ta nuna yana ban ƙasa ne ko yana kan dutse amma zahirin abin da ake fahimta yana kan fi yana mai a lokacin wahiyar ta jiri bihin fi mojin kaljibali wa na don nuhun ibn wa kana fi ma'azin ya bunan yarkan ma'ana wa na ta kuma alkafiri inda a wannan yanayin kaga zai wahala ce kuma yana tsaye to wannan zai zamanto in ma ce a farko-farkon ruwan waya ta jirimi fi wajen kan jibal wannan baya ne suna alkur'ani ba lalle bane ayoyin alkur'ani suna magana kan wata kissa ya zamanto akwai tartibi abu na farko za a kawo shi a ƙarshe abu na ƙarshe ya zo da farko amma inda muka ce bayan jirgin ya fara tafiya ga raguman ruwa kamar duwatsu to a lokacin shi dan annabi nuhu aina yake ba magana ce yana tsaye ai to zahirin ya bunan yarkab ma'ana yace da shi ka hau tare da mu a lokacin da me bayan ya hau jirgin ruwa shi da jama'arsa bayan ya sa kowane jinsi na halittu daban-daban za su fara tafiya kenan shi ya kai ɗana ka zo ka hau tare da mu don ta tsira ana fahimta ya bunayya tasgir bai ce yabni ba suka ce min makasid tasgir akwai nuna tausayi da shafaka anan ya tausaya masu duk shekarun da yi yana kira nan bai amsa ma ya zo yana sassaka jirgin ruwa bai amsa ba ruwa ya fara sauka bai amsa ba annabi nuhu shi da mutanensa suka shiga cikin jirgin ruwa za yi shiri za a motsa a tafi bai amsa ba amma duk da haka annabi nuhu alaihissalam ya kasa haƙuri tausayi irin na uba ya kama shi ya ce ya kai ɗana ya kai ɗan dana tausayi na uba ya ce ka hau tare da mu wala takun ma alkafiri kada ka kasance tare da masu tare da kafirai waɗanda ba su imani ba ka kasance tare da su ka ci gaba da zama tare da su wannan hanya ce ta halaka ba za ka tsira ba an fahimta to shine malamai suka tattaura anan Allah ta'ala ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara bayan ya faɗi waɗannan abubuwa duka annabi nuhu alaihi salam zai fada wa dansa ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al kafirin saboda wannan iskalin wasu malamai suka ce annabi nuhu alaihi salam bai bayyana gare shi dan shi bai imani ba dan nashi yana masa munafinci ne haka wasu malamai suka ce to sha sa har da za su fara tafiya yana kiransa ya zo ya hau inda ya san shi kafiri ne ta yaya zai ce ka zo ka hau an fahimta wasu malamai suka ce abin da ya bayyana shi ne ɗan ya yi masa munafunci ne yana nuna masa cewa ya yarda da shi yana tare da shi an fahimta to tun da ya nuna masa yana tare da shi ga shi kuma an fara tafiya an yi shi da za a yi tafiya shi kuma ya koma gefe me zai ce zan mu tafi ba tun da ya imani da shi a zahiri haka wasu malamai suka ce domin abin da inda ya tabbata gurin annabi nuhu alaihi salam ɗansa bai imani da shi ba da ba zai masa gayyata ya zo ya hau su tafi tare ba don Allah ce wala tukhatibni fil ladina zalamu yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara an fahimta kuma babu inda aka nassanta cewa ya kafirta sai dai inda Allah ce inna amalun ghayru salih ishara a kai an fahimta sabanin matarsa ita da ke ba ta imani da shi ba wannan matar aka ce ita ma uwar wannan kan'a ne uwar wannan ɗan ne uwa da ɗanta duk ba su imani da annabi nuhu ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح amma shi dan nashi sai dai da aka ce innahu amalun ghairu salih nan malamai sun yi fasarori guda biyu kamar da insha Allah bayani zai zo to ganin wannan wasu malamai suka ce abin da ya sa annabi nuhu yake cewa ya bunin yarkab ma'ana har ayat da za ta zo nan gaba a wanada nuhu rabbahu fa qala rabbi innabni min ahli duk abin da yasa yake wannan din dan dan ya nuna masa ya yadda da babansa ya yi imani da babansa a zahiri amma a boye bai imani an fahimta aka wasu malamai suka ce a wasu malamai suka ce annabi nuhu alaihi salam ya san ɗansa bai yi imani da shi ba to amma duk da haka tausayi irin na uba ɗansa da ya haifa a ce zai halaka zai zamanta ɗan wuta ta wannan ya masa zafi ya ƙasa haƙuri ina cewa ya bunayyar kab ma'ana wala takun ma'al kafiri da kai dana kada ka zama tare da kafirai ka zo kai imani ka hau mu tafi a tare a duk wannan tausayi ne ya kama shi tausayi ne ka san wani abin idan yarin jaye ka ba yadda za ka yi an fahimta ba Allah ta'ala ya fada masa ba ayat da muka karanta wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad ama duk wanda yake bai riga ya imani da kai kafin wannan lokacin ba ko ba zai imani amma duk da ka tausayi yarin jaye shi yazo yana wa dansa a wannan gayyata yazo ya hau jirgin sa fitare to kuma shi dan wannan jawabi ya bashi sai ya ce ƙala shi ɗan nashi kenan ko ya ce sa'awi ila jabalin zan fake da wani dutse zan hau kan wani dutse in nemi mafaka ina yi haka ya asimu ne min alma'i shi dutsen zai kare ni daga wuta daga ruwa ruwan ba zai isa gare ni ba an fahimta a nan ya yi la'akari da zahirin al'amari ne tunani irin na ɗan adam ya kiyasta ruwan ruwa ne wanda yake na al'ada kuma ya yi la'akari da girman dutse da tsayin dutse bai san cewa al'amuran ya fi ƙarfin haka ba ya asimu ne min ma dutsen zai kare ni daga ruwa ƙala annabi nuhu ya ce kawai duk tattaunawa ce tsakaninsa da ɗansa da yake annabi nuhu alaihissalam ya san wato da yake annabi ne ya fahimci ruwan da za a yi ba ƙaramin ruwa ruwa ne wadda ya fi ƙarfin ka haukan dutse a ce za ka tsira ce la'asimal yau ma ce babu mai ba da kariya a yau din nan ruwan tufanu ya fara sauka a wannan ranar babu wanda zai bada kariya min amrila daga al'amarin Allah ma daga azabar daga ruwan da zai sauka babu wanda ya sai bada kariya illa man rahim sai fa wanda Allah ta'ala ya rahamshe shi shine wanda wato zai tsira anan la asima al-yawm babu mai bada kariya a yau illa man rahima sai wanda ya tausaya wa bayan shi shine shine zai ba su kariya haka wasu malamai suka fassara wasu malamai suka ce wannan istithna'i ne illa dinan istithna'i ne munqati ma'ana la asima al-yawm min rahmatillah la asima al-yawm babu mai bada kariya a yau sai wanda Allah ta'ala ya bashi kariya anan abinda aka bada anan shine la asima amma kuma wannan ya stadi'i almasu inda akwai mai ba da kariya kuma akwai wanda za a ba shi kariya ke to a yau din nan babu wanda zai ba da kariya sai wanda Allah ta'ala ya tausaya masa ya ba shi kariya babu wanda isa la asima la nafiya lil jins babu shi ko annabi nuhu da kansa ko mala'iku balle magana dutse ba wanda zai bada kariya kaga annabi nuhu anan yana fada wa dansa ƙarshen al'amari ne ya kai danan kana ganin dutse zai baka kariya barin fada maka ba dutse ba abin da yake sama da dutse banda Allah ba wanda zai baka kariya ya kamata ka fahimci wannan duk wannan nau'i ne na gamsar da dansa mai yazo ya hau jirgin nan ya tafi a tafi tare ya samu tsira daga ruwan da Allah ta'ala a ya saukar amma da ke shirya ta Allah ce ya gamsu da ra'ayinsu wahala bai na humal mawuju sai raƙumin ruwa ya shiga tsakaninsu ma'ana annabi nuhu bai gushe ba yana tattaunawa da shi su suna tafiya cikin jirgin ruwa to a nan kuma abinda zai bayyana ɗan da ya ce sa'awu ila jabalin ya asimu ne min ma sai je ya hakan dutse wani shi abin da ake fahimta shi kuma annabi nuhu alaihi salam suna mai cikin jirgi ana tattaunawa sai wahala bainahum al-mawj ko kuma annabi nuhu alaihi salam su kuma suna tsaye ba su tashi ba tukunna ko kuma suna cikin ruwan suna tafiya wahala bainahum al-mawj sai rakun ruwa ya zo ya raba su ya shiga tsakaninsu da rakun ruwa ya sauka dan sa shikenan ya riga ya tafi cikin ruwa duk annabi Nuhu alaihi salam yana gani mun bayyana fakana min al-mughraqi sai zama daga cikin wadanda aka nutsar da su daga cikin wadanda suka nutse shikenan ya tafi ya halaka na وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين na'am wakila aka ce ya ardu ya ke ƙasa ibla'i ma'aki ki haɗiye ruwanki wannan bayan an halakar da suke bayan tun da Allah ce fakana minal mughraqina sai dan annabi nuhu alaihi salam ya zama daga cikin wadanda aka suka nutse saboda haka shi ma ya nutse saura ma sun nutse to yanzu kuma shi kenan an gama azabdar da su an halakar da su yanzu kuma mutane shi annabi nuhu alaihi salam da mutanensa za su koma rayuwarsu su ci gaba da rayuwarsu wakila aka ce ya ardu bla'i ma'aki ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki aka ce an fara gabatar da ƙasa a nan domin ruwa ƙasa ita ce ta fara bubbugar da ruwa aka ce wa fara tannura aka ce ba tanderu ya bubugar da ruwa ana fahimta shi na shi yasa aka gabatar da ƙasa ibla'i ma'aki ki haɗe ruwanki wanda kika bubugar suka fita ƙadu wani ikon Allah ne aka ba umarni ƙasa ta bubugar da ruwa sadda kun ana gama abinda za a yi don aka ci kuma ki haɗe ruwan duk wani al'amari ne na Allah sai ruwa sai ƙasa ta haɗe ruwanta wa ya sama'u ya ke sama aqli'i kirki roki fa fatana abwaab as-sara'i bima'in munhamir ruwa na ƙwarƙwarar ruwa aga mahallakar da su sama kirki ruwanki ƙasa ki haɗe ruwanki domin idan ƙasa bata haɗe ruwa ba su annabi Musa annabi Nuhu alaihi salam aina za su rayu kuma sama ya ci gaba da zubar da ruwa ina za su rayu saboda haka shi ke na amfanin ruwan ya ƙare yanzu za a tsaye da ruwan wasu malamai suka ce ya arzu bula'i ma'aki ya ke ƙasa ki haɗiye ruwanki to shi ne suka ce ruwanki wanda kike bubugar ban da ruwan da ya sauka daga sama mana ƙasa a nan za ta haɗiye ruwan da ta bubbugar ruwan da ya soka daga sama ba za ta haɗiye shi ba shi kuma ina zai je wasu malamai suka ce shi ne allah ta'ala ya mai da ruwan da ya soka daga sama suka zamanto koguna da koranmu babu abin da zai gagari allah subhanahu wa ta'ala ina amuru idan arada shi yana ya kula da hu kun fayakun komai mai sauki na gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ghidal ma'u an samu riwaya daga ibn abbas mana zahaba al-ma'u wasu mana suka ce naqasa al-ma'u mana ruwa ya ragu kuma ya tafi sai ruwan ya tafi ya zama babu wa qudiya al-amru aka gama al'amari wani al'amari al'amarin halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam kuma al'amarin tserar da annabi nuhu da mutanensa wanda sun imani da shi an gama al'amarin shi kenan lokaci kaɗan allah ta'ala ya nuna ikonsa wastawat alal judi sai jirgin ruwa ya tabbata ya daidaita akan dutsen da ake kiransa aljudi aljudi sunan dutse ne malaman tafsiri suna cewa kusa da garin mosul a ƙasar iraki tunda mun ambaci cewa annabi nuhu alaihi salam shi da mutanensa sun rayu ne a kudancin iraki ko kuma kamar da muka ambata iriyan iraki da falastinu da kasar sham nan ne matattarar annabawa mafi yawan annabawa a nan suka rayu alal juri akan wannan dutse wato wakila aka ce bu'udan lil qaumin zalimin to bayan ya tabbata kan dutse sai magana sauka ko to amma amma Allah ta'ala bai kawo magana sauka ba nan gaba zai kawo wakila aka ce bu'udan lil qawmi zalimin halaka ta tabbata akan mutane waɗanda suke azzalimai bu'udan wannan ana yi ne bu'udan lak mumuna addu'a ce Allah ya kara ne santa daga daga rahmas Allah ya halaka ka mumunar addu'a ce lilqawmin zalimin halaka ta tabbata kan mutane wadanda suke azzalimai anan ana nuna mana illar da ta sa Allah ta'ala ya hallaka su saboda me saboda zaluncinsu sun zalunci kawunansu sun zalunci haƙƙin Allah da suka ƙi su bauta wa Allah sun zalunci annabi nuhu alaihi salam ya zo yana musu wa'azi shekara 950 suka kare tashi suka ƙi su yi imani da shi to sakayyar zalunci su shine hallakar da su a da aka yi Allah subhanahu wataala ya lullube mu da rahmarsa na'am wa nada nuhu rabbahu ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
na'am wa nada nuhu rabbahu annabi nuhu alaihi salam ya roƙi- ya kira ubangijinsa ya roƙe shi fa qala yace ya fa qala rabbi yace, ya ubangijina innabni min ahli lalle dana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'daka alhaq kuma alƙawarinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimina kai ne mafi adalci masu hukunci an fahimta to bayan kafin wato a hallaka mutanen su hallaka gaba daya ya kira shi zai hau bai amsa ba ya ci gaba da yi masa bayani ba mai ba da kariya sai Allah bai amsa ba bayan Allah ta'ala ya hallaka ɗan har yanzu annabi Nuhu alaihi salam bai haƙura ba an fahimta to duk da cewa malamai sun yi saɓani wana da Nuhu rabbahu annabi Nuhu ya kira ubangijinsa ma'ana ya ce ya rabbi in labni wannan shi ne na daɗin da galibin mutum kafin ya roƙi Allah ai yana kira ko ce ya Allah ya rab wannan shine kira din mana ya roki ubangijinsa shine malamai suka tattauna ya faɗi wannan ne kafin dan ya halaka ko bayan dan ya halaka kaka an yi faɗa ne kafin dan ya halaka to yana rokon Allah ne Allah ya taimaka wa dan dan ya zo ya hau ya tsira tare da su in ko bayan ya halaka ne tare da wanda suka hallaka yana nufin Allah subhanahu ta'ala ya sassauta masa azaba ta lahira ya kubutar da shi a gobe kiyama inda bayan ya halaka dukkan nufi sauran malamai a sun kawo faƙala rabbi sai ce ya ubangi in na bini min ahli ɗana yana daga cikin iyalai na wa ina wa daga haƙ wa ina wa daga haƙ kuma alkawarinka gaskiya ne domin annabi nuhu alayhi salam Allah ya fada masa qul nahmil qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka saboda haka ya tafi akan zahirin wannan ahlaka iyalanka ma'ana ka dauki iyalanka tare da kai zan tserar da su zan kubutar da su to sai ya faɗi da zahirin wannan ya ce ɗana min ahli wa inna wa'adaka alhaqqu kuma alƙawarinka gaskiya ne kace zaka tsirar da iyalaina ga ɗana bai tsira ba ya Allah ka tsirar da shi tare da mu in ya faɗi wannan kafin ya halaka kun bayan ya halaka ne ka tsirar da shi ya Allah ka kiyaye shi daga azaba gobe kiyama don me wa inna wa'adaka alhaq ya Allah in kai kai alƙawari kana cikawa alƙawaranka gaskiya ne malamai suka ce anan annabi nuhu alaihi salam wato yayi ladabi tare da Allah ya kawo isbati bai kawo nafi ba bai ce innaka la tukhliful mi'ad ba ya Allah kai baka saba alƙawari bai faɗi wannan ba yace ya Allah alƙawarinka gaskiya ne kai mai cika alƙawari ne an fahimta to ana malamai suka ce annabi nuhu ijtihadi ne yayi in muka tafi akan cewa ya san ɗansa kafiri ne ana fahimta in ya san ɗansa kafiri ne a nan ishtihadi ne ya yi domin ya samu ta'arudi tsakanin umarni da aka bashi wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai ƙara imani har yace rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara an fahimta kawo na nuna cewa ba maganar cewa ya ce ɗana ne ya Allah a tsirar da shi an fahimta to kuma a ɗaya ɓangaren kuma kullum mai fiha min kullum zauje ni sai ne wa ahalaka illa man sabaka wa ahalaka akwai samu ta auru ne in ka yi kalli wa ahalaka kamata a ce ɗansa ya tsira amma wala tu khatib ni fil ladina zalamu ko bi kamata kuma a ce yi maganar ɗansa zai tsira ko ba zai tsira ba da ya samu wannan ta'aruri ba shi da nassi daga gurin Allah kada ka roƙa wa ɗanka kada ka roke ni gafara in gafarta wa ɗanka ba da wannan nassi sai ya ishtihadi tare da tausayi irin na uba sai yarin jayar da cewa bari ya nemi alfarma daga gurin Allah subhanahu wataala ɗansa ya samu mafita ɗansa ya tsira ana fahimta dama annaba suna ishtihadi a gurin da babu nassi gurin da Allah bai ce musu ga yadda za su yi ba za su yi ishtihari gurgurdun maslaha idan sun dace a tabbatar da su idan ba su dace ba nan take Allah zai nuna mu cewa wannan abin da suka yi kuskure ne ba haka ya kamata su yi ba amma sabon Allah ba za su yi ba amma ishtihari za su yi su ga cewa wannan shine abin da ya dace wannan shine maslaha sai su yi kuma Allah ta'ala nan take nuna musu ba wannan shine maslaha ba haka ya faru a wato a gurare da dama tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi ba fakinsa ne mu kawo wannan ba amma ya kamata mu fahimci cewa wannan na nuna cewa annabawa za su yi ijtihadi amma kuma in ba su dace da cikin wannan ijtihadin ba Allah ta'ala wato sai ya nuna musu ba haka ya kamata su yi ba ga yadda ya kamata su yi وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ننكم أسأل النبي نوح عليه السلام يا يتواضع كما بيفتو أي كرارا يتي ككوب تدد أنا با أم فهمت يتي دانا yana daga cikin iyalai na kuma kai mun alƙawarin cewa zaka kubutar da iyalai anan ya tsaya kuma sai kuma ya ƙara da wa anta ahkamul hakimina ma'ana a'daluhum a'lamuhum kane mafi adalci masu hukunci mafi sanin masu hukunci ya Allah ni wanda fahimta ta kenan ta yi ban yi daidai ba amma a ƙarshe da ya Allah duk abin da ka hukunta shi ne daidai kaga ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah ana fahimta akamul hakimi na Allah shi ne mafi adalcin masu hukunci mafi sanin masu hukunci saboda hukuncin Allah a bisa ga ilmi yake ba jahilci a ciki ba san rai kuma babu abin da zai buya ga Allah subhanahu wata'ala in Allah zai hukunci tsakanin bayinsa hatta abin da cikin zukatansu Allah ya sani kafin ya hukunci tsakanin amma mai hukunci a duniya na farko ta yi ya hukunci bisa ga zalunci ya san gaskiya amma ya take ya hukunci ya ba da haƙƙi ga wanda bai cancanta ba ko kuma ya yi hukunci bisa ga jahilci ba shi da ilimin abin ba zai zo ya hukunci tsakanin mutane ko kuma ya zama da gaskiyar ba ta bayyana gare shi ba ya ake da zahiri shi wanda ya zo yana da'awar shi ne mai gaskiya hakika ne al'amari ba shi ne mai gaskiya ba shi ne a zalimin amma da yake ya iya magana ya dauko manya-manyan lauyoyi su rikitar da alkali alkali zo ce kai ne mai gaskiya alhali ba shi ne mai gaskiya ba an fahimta komai zai faru a hukuncin mutane a samu jahilci a samu zalunci a samu adalci a samu ma su rikici su gane ina gaskiyar take amma al'amarin Allah ba haka bane komai abin da Allah yayi hukuncin da Allah ta'ala yayi shine adalci shine a ilmi Allah yana ginawa akan adalci da sani domin babu abin da zai buya ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am mun karanta ko an karanta shi qala Allah ta'ala ya ce ya baiwa annabi nuh alayhi salam amsa ya nuh ya kai nuh innahu laysa min ahli da kace dana yana daga cikin iyalaina baya daga cikin iyalanka wanda nayi maka alƙawarin cewa zan tserar da su abu Allah ya fada ba illa man sabaka alaihi alqawlu banda wanda zancen halaka ya riga ya tabbata me a gare shi kuma danka kan ana yana daga cikin wadanda zancen halaka ya tabbata a kansu saboda haka ni alkawari na na cika shi alkawari na gaskiya ne innahu laysa min ahli ba zahirin abin da ka fahimta ba wannan bane to shine wasu malamai suka ce ai illa man sabaka alaihi alqawlu annabi nuhu yana sare da shi shi wasu malamai suka ce a'a tsananin tausayi ya ɗauke shi har ma wannan illa man sabaka alaihi alqawlu bai zo kansa bai tuna da wannan ba saboda haka wa ahlaka da Allah ta'ala ya ambata waɗanda zai tsayar da su sune waɗanda sun imani da shi wannan dan nashi bai imani da shi ba saboda haka bai cancanci Allah ta'ala ya tsayar da shi daga a, azaba ba anan wasu malamai suna kokarin wato wajen wato bayyana fito da warware iskalin innahu laysa min ahli wasu suka ce ai ba ɗansa na cikinsa ba ne don matarsa ne matar da bata imani da shi ba ta halaka danta ne babansa wani ne ba annabi nuhu ba haka wasu suka ce wasu kuma wal iyazu billah suka ce ba dan halaliya bane ita matar wato ta cuci annabi nuhu alayhi salam to amma dukkan ne maganganun guda biyu masu rauni ne mun kawo wannan ne saboda kada wani ya karanta ya doka cewa zancen yana da yana da ƙarfi to maganganu ne duk masu rauni maganan cewa ba ɗansa ba ne dan matarsa ai wannan ya saba wa zahirin ayan alkur'ani Allah ta'ala me yace wa nada nuhu ibnahu wa nada nuhu ibnahu Allah ya ce ɗansa wajen abinda Allah ta'ala ya faɗa gaskiya ne inda ba ɗansa ba ne ɗan matarsa ne Allah ba zai faɗi wannan ba kuma ba ɗan in ba ɗansa na halaliya ba Allah ba zai faɗi wannan ba kuma ibn abbas yake cewa ma bagat imra'atu nabiyyin qat ba a taɓa samun matar wani annabi ta ha'ince shi wajen kwanciya ba ta alfasha ba ma bagat imra'atu nabiyyin qat ba ta ba samun matar wani annabi ta ince shi ta alfasha ba ko wannan shine abin da ya dace da janabin manzo manzanni mutane ne Allah ta'ala zai zabe su zabe da ke musu ya danganci nasabarsu ya danganci halayensu domin su zamanto abin koyi ga mutane ana fahimta saboda ka ba yadda za a yi Allah ya jarrabe su irin wannan irin waɗannan mata waɗanda ba su tsare mutuncinsu ba an fahimta to abinda Allah ta'ala ya ambata cikin suratul tahrim daraba Allahu mathalan alladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma insha Allah ya buga misalin waɗanda suka kafarta matar annabi nuhu da matar annabi lutu sun kasance ƙarƙashin bayin musalihai guda biyu fahanata huma sai suka ha'ince su ta wace fuska suka ha'ince su ta fuskar kwanciya abin da shafi aure koko ta fuskar sun ha'ince su a fuskar addini to malamai suka ce sun ha'ince su a fuskar addini sun haice su a fuskar addini ba a fuskar aure ba ana fahimta to saboda haka abin da ya tabbata kana'an dan annabi nuhu alaihi salam kuma fadin Allah innahu laysa min ahlik ba wai yana nufin cewa shi ba ba danka bane a'a yana nufin baya daga cikin iyalanka waɗanda nayi maka alƙawarin za su tsira sai Allah ta'ala ya bada dalili abin da yasa bai samu tsira ba sai ce innahu amalun ghairu salih domin shi wannan dan naka aiki ne marar kyau aiki ne marar kyau shi malamai suka ce akwai takdiri a nan ko idafa da aka a hazafe innahu zu amalin ghairu salih shi ma abocin aiki marar kyau amma da yake ya wato yayi nisa cikin kafirci babansa annabi yana rayuwa tare da babansa ba wani kiran da babansa bai yi masa ba ba wata dawa da babansa bai yi masa ba amma duk da haka ya kangare bai imani ba to shi kansa ya zamanto kamar aiki marar kyau saboda abin ya yi muni wannan usulubi ne na larabci misali idan mutum aka san shi da adalci ya shahara da adalci sai a ce misali zaidun adlun zaidu adalci ne mana shi kansa ya zamanto adalci saboda mai adalcin ya zamanto ɗabi'arsa halayensa kullum ya tashi adalcin zai yi to haka shi ma ɗan annabi nuhu alaihi salam wata aikinsa marar kyau ya yi muni har ya zamanto shi da kansa ma kamar aiki marar kyau tunda aikinsa marar kyau bai aiki na gari ba ya kafirta bai dace a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tserar da shi ba saboda ka fala tas'alni kada ka tambaye ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da masaniya akai ma laysa laka bihi ilmun abinda baka san cewa haka yake ko ba haka yake ba wasu malamai suka ce ma la ta'lamuhu asawabun huwa aula shine maganar me tambayar da yawa Allah subhanahu wataala rokon da yawa Allah subhanahu wataala ɗana yana daga cikin iyalaina kaga nan ya aiki da zahirin ahli anan bai tuna da ila man sabaka alaihi alqawlu ba bai tuna da fala tukhatibni fil ladina zalamu ba kaga shi kansa annabi nu san da ya faɗi wannan ba shi da tabbacin akan abin da ya faɗa shi yasa yake cewa wa anta ahkamul hakimina to ana Allah ta'ala ke nuna masa abinda ba ka da tabbaci a kai kada ka tambaye ni kada ka roke ni kada ka tambaye ni abinda zai auku ko ba zai auku ba inni a'iduka ni ina maka wa'azi ina maka gargadi an takuna minal jahilin kada ka kasance daga cikin jahilai ina maka gargadan zamantowanka kasancewanka tare da jahilai ma'ana wannan halin bai dace da kai ba matsayinka ya annabi nuhu ya fi ƙarfin haka nan gaba duk abin da za ka roƙa nan gaba duk abin da za ka tambaye ni ya zama na abu ne wanda yake kana da tabbaci a kai ba ka da kokonto daidai yake kana da yaƙini wannan shi ne abin da ya kamata a ka tambaye ni wannan bai nuna cewa abin da mutum bai sani ba bayan wannan din abinda annabi nuhu bai sani ba ba zai tambayi Allah subhanahu wataala a'a abinda bai sani ba yana neman ƙarin haske zai tambayi Allah subhanahu wataala abinda aka hana anan shine abinda yana kokonto ba shi da tabbaci to bai kamata ya roki Allah subhanahu wataala to shine nan makaranta ba ko makaranta qala rabbi inni a'udhu bika قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين نعم قال ربي قال النبي نوح يتي ربي يا أبنجي إني أعوذ بك هنا لمن سألنت أن أسألك دا أن تنبيك ما ليس لي به علم أبن دبا أني لمسني يا أكي وإلا تغفر لي نبا غافر تامن با وترحمني كما بكرهمشيني با أكن من الخاسرين زن كسن شدك سكين ودن دسكي أسارة kafin mu yi bayani akan wannan ayar abubuwan da suka gudana tun daga fadan Allah fadan Annabi Nuhu alayhi salam wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunay yarkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin da fadan sa la asma al yawma min amri Allah illa man rahim da fadan sa wa nada Nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al haqq wa anta ahkamul hakimin duk wannan darasi da zamu fahimta a ciki lalle mutum ya damu da ‘ya'yansa ya tabbatar da cewa ya ɗora su akan tafarki na gari ka duba fa annabi nuhu alaihi salam ya kai shekara dari tara da nawa hamsin yana addu'a yana roƙo yana da'awa ba wa maki an nashi tun farko suna tare ko daga baya ya haife su amma ai ya ɗauki lokaci mai tsawo yana wa ‘ya'yan nashi wazi amma duk da haka bai fidda tsammani ba har an zo ƙarshe zai halaka bai kyale shi ba hatta bayan ya halaka bai kyale shi yana roƙon Allah ko da dansa zai samu hanyar tsira to a nan ana nuna mana kada mai sakaci da 'ya'yanmu dangane tarbiyyar 'ya'yanmu mu tabbatar da cewa mun kula da yaranmu in ka duba a cikin alkur'ani Allah ba mu labarin annabawa da yawa ya ba mu labarin salihai amma duk Allah ta'ala ya fada mana irin yadda suka kula da me da ayansu annabi ibrahim a.s. tun farko ma da ya tashi neman zuriya sai da ya hada da addu'a rabbi habli mina salihin ya Allah ina neman zuriya amma ta bani zuriya ta gari annabi zakariya me yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah kashi ne matakin farko kenan mataki na tarbiya na farko tun ka samu zuriya ka samu yara tun kafin matarka ta fara ciki za ka rika roƙon Allah ya Allah ka bani zuriya ta gari ka bani salihai annabi ibrahim a.s. bayan samu zuriya ya tsaya ya ci gaba da addu'a wajinubu ne wa baniya annabu da asnam rabbi ja'ali muqima salati wa min dhurriyyati ya Allah ka nisanta ni ni da ƴaƴana kada mu zama to daga cikin wanda suke bautawa gumaka suke maka shirka ya Allah ka sa ni ni da zuriyata mu zama to masu tsayi da sallah ana fahimta waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak haka nan ayyuwa zuriya a addu'a kuma yana daga cikin sufofin mu'minai Allah ta'ala da yan bata cikin ƙarshen furqan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna to a cikin addu'o'i su me suke cewa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yalla ka bamu daga cikin matayen mu da zuriyan mu wadanda su faranta mana rai bayan Allah salihai to wannan ya nuna cewa lalle ya kamata mutun ya dage ya tabbatar da cewa ƴaƴansa sun kama hanya ta gari ba su saki hanyar Allah subhanahu wata'ala ba wajen addininsu wajen imaninsu wajen halayensu koya musu ladabi ka nuna musu Allah ka nuna musu girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ladabtar da su su san girman na gaba da su wato akwai dalilai da dama da suke sa yara suke lalacewa tarbiyyar yara na lalacewa amma babban dalili sakaci na iyaye sakaci wajen addu'a sakaci wajen ɗaukan matakan da suka dace kamar yadda imam ibn alƙai muke faɗa mafi yawan yara tarbiyyarsu na lalacewa ne saboda sakaci na iyayensu in ka duba rayuwar da muke rayuwa a yau za ga mutane suna da sakaci wajen tarbiyyar yaransu tun ga annabin allah annabi nuhu alaihi salam duk da irin kokarin da yana yi masa wa'azi yaki amma an zo ƙarshen al'amari bai daina ba yana iya kokarinsa ya ga cewa ɗansa ya kubuta ya samu tsira to wannan tambihi ne muhimmi ga iyaye to Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tashi da tarbiyyar ƴaƴanmu a yadda ya dace kuma Allah ya kyautata tarbiyyar yaranmu Allah subhanahu wataala ya raba su da duk wata masifa da duk wani abin da zai iya wato kawo musu illa a cikin a, tarbiyyar su Allah subhanahu wataala ya kyautata karshen mu da nasu gaba daya Allah subhanahu wataala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da shari Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su Allah ya gafarta iyayenmu da malumanmu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk